أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha biyu ga wata na safar hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da sha shidda ga wata na takwas dubu biyu da ishirin da hudu a darasinmu na jiya a na ƙarshe kai sati da ya gabata muna cikin surutun zumar mun tsaya a ayata muna cikin ayata arba'in da bakwai lokaci idan sha Allah za mu koma farkon ayata arba'in da bakwai cikin surutun zumar insha Allah kai na akwai yan tambayoyi abinda dai tambaya ta farko ke cewa ya je buga larabcin shi gaba daya a ma'anan maganar iya nema a mishi bayani daga wani lokaci ne lokacin sallar juma'a ke farawa kuma shin ya halitta kayan zawon liman wani wa mutane wa'azi ko da karatun alkur'ani da mikro ko wani dai neman ilimi a yi wata harka a wannan lokaci kahin liman yanzu tambayar farko daga wani lokaci lokacin sallar juma'a ke farawa wajen jamhu abinda annan sallallahu alaihi wasallam ya yi yawan aikatawa shine sallar juma'a bayan zawal amma lokaci guda ya halitta kuma ya yi aikace halitta yin juma'a kayan zawar lokacin daga lokacin wanda ha zuwa gaba an aka yi juma'a ta yi duk da haka aka yawan yi amma wai a san halicin ya tabbata shi wasu malamai na sunna a najeriya wani lokaci da 'yan shekaru sun raya wannan sunna aka ta hayaniya hatta da wasu cikin malaman sunna suka yi ta musu dai abinda bai dace ba ma sun yi nidan karantarwa kuma abin ya yi kai darasi na sanin halittar abin ina ta cikin wani karatun albani na zariya rahimahullah yana cewa ya je wajen wani malami babban ɗariƙa a najeriya da ya je sallama ya ce mu ne masu sallar juma'a a ƙarye goma a ƙarye tara wajen ma ya san da abin ka hudu a kansu bai san waye ne ce mu ne masu yin tuma tsare tara ba a cikin ne ba wajen ya san matsayin shi mu ne ta masu yin sallar tuma tsare tara to duk da wannan abu ne sananne abin da aka yi ta shi a fada dai a tabbata yan waya tabbata na haka yana akwai halicci na yin juma'a kayan zawa magana ta biyu cewa karanta yin karatu kahin liman yanzu wanda shi ne ke da magana gaskiyar magana abinda ke tabbatacce suna tsanin sallallahu alaihi wasallam aka sahabbai babu wani wanda yake zawa ya wa'azi kahin zawar manzon Allah sai sanama ko abubakar ko umar ko usman ko ali babu wanda babu wanda yake wa'azi kahin su liman shine mai wa'azi na ranar juma'a abinda an samu asar wani ya zo wani shi hujja wani munawaki ne ya zo yana ban manzan Allah ya hau bari wani kwabe shi wata wani hujja ce munawaki na daya kuma ba hali mai wa'azin ya zuka bari ne amma gaskiya babu wata madogara ta masu wa'azi kan yi mutu ina ga nan da muna yi ko da ana yi wannan abin ya kawo mana matsala tsakanin malamai wasu suna yi suna ɗaukan dama suna yi aka hana su ƙashe dai an yi zama na musamman wasu ce sai an yi kuma suna da girma suka tilasta sai a yi muka ce ba a yi aka ja ƙarshe dai ba wani aka zama na malamai me dalili ba da fuska da ko dai ba wata hujja kurin fa'ida wata fa'ida ce game kamata yawa ina da wani lokaci malaman saudiya wajen katurbin dutse da sun zo daura nyame sai suka ga an yi wa'azi kuma ya samu kuma tamman kuma dimin ya hau to dimin bi gare ku suka ce a yi wa kai suke dimin wani hagu mai hau suka ce a ai saboda ana fasarawa ne kudu ba da aka sati da ya gabata kuma dimin ya yi da suka ce me za a ci yawan da mutu bayani da hausa shi me zai hana yi bayani mutu bayani shi fasara ma wannan kamar dimin biyu da kuka a takaice dai a nan cikin yan uwa akwai cikin masu yi wanda iya daga cikin kuma iya da kima a wajen masu hanawar sai an rinjaye mu an ce sai an yi ba da dalili ba ƙarshe dai shi da zai sai ki zauwa a aka saka zama mai sa wani zuba ce wallahi ka sani zan gama gaskiya tsakani da Allah ya ce wallahi wani abin motsu ya ce ina rubuta hudu ba ina rubuta bayanin da zai yi gobe ranar shi dare ya ce barci ya ɗauke ya ce wallahi ya ina cikin barci ya ta farka ta rami da wuta a ciki an jayo ni ana ja da ina ja ya ce wallahi ya ce kuna ana ina rubuta hudu ba barci da ke kuna ganin an jayo ni ana wuta ina ja ana ja da kirce da hawanka ya ce gaskiya ba na yi ba wallahi daga nan aka yi tsada daga da aka hasa wata daga da shi da tsanani gaskiya daga da ana aka hasa wannan aka hasa wannan hudu ba wannan kai bayani ka hajji da zo Allah da gaskiya magana mai mai kai hujja ne gaskiya kur a dangana liman shine mai wa'azi ranar juma'a kur abin da ke sunna manzo Allah ya kai da kafin ka rayu ran juma'a kai liman yazo wani ya karatun qur'ani wani ya zikirin shi wani ya sallah halilu shi albani na maula albani ya magana ta bida ce wata albani ta bida ce wata albani ta bida ce haka yana kasa yi cikin wani shari'a ya kawo la ilayen bida ya ce abin da yake sunna ranar juma'a mai karatu na karatun shi ya sallah ya kayan shi ka ɗauki domin haka ce wani wazi da yake da alalan wazi yiwu shi zai samu nutsuwa bai yi wa mai sallah ya samu nutsuwa kana wazi bai yi wa mai karatu samu nutsuwa kana wazi bai yi wa samu nutsuwa ka ce ka haka wata bida ce ta rushe wata sunna ta ka ci ka karatu sunna duk a san mai karatu ka san nutsuwa haka ne sallah to kai kana iya sallah kana kana wa'azi kaga akwai matsala na gaskiyar magana dai abin da yayi ka ayi mai karatu ya karatu mai sallah ya sallah har Allah ka liman shine yayi Allah ka wata masu kuma sai maganar wannan dai na kuyi ya biya bukata tambaye shi sai wani ke cewa yin dahe da hannu biyu bayan yin mai hannu baya da mutum ake yi zamane to dai nassin da muke da shi tabbata na sallallahu alaihi wasallama ya hana dahe da hannun hagu kame da hannunka baya ba gehi ba baya kai dogara da hannunka annabi ta wannan zaman wanda ake musu kwana yahudawa ne zaman nan da magaduba a cikin annabi ce zaman yahudawa ne da aka musu shi annabi ya hana zama dahe da hannun hagu to amma da hannun biyu sai da magana ta fita yana da magana kan hannu shi dai magana hannu guda ne na hagu shi ma ce na hagu in bane nasin nabi sai ina hukuncin mutumin da za ka ce mishi ya maka wani abu ko ya bari don Allah sai ya ce maka shi ba aikin Allah ba ne yake to wannan magana ta farko dai cewa ba aikin Allah ba ne yake ba ka cewa ba aikin Allah ba ne yake Allah sa shi wani zalimce zan zalimi zai zalimce ka kace da Allah to aikin Allah ne bakin Allah bane daga ce yi aka take bakin Allah bane amma ne kamar dan Allah ka yayin ko ka bari ba shi kenan ba eh bakin Allah kan bakin Allah bane bakin Allah bane kake bakin Allah bane kake amma ne ka bari dan Allah anan ba yake kuma da shi zai mushewa ka zalunci ka yi na Allah sai wanda ka san sai mutum dan tamore ne dan jin waka ne yace ka sai da mushi bluetooth ka sai da a'a ba ka sai da ba yan uwa masala wannan abin da malamin sun magana kan shi duk da abin da shari'a yake da yake da hanya biyu misali da hatsi ko inabi ko shi da ma Allah sai mutum zo sai hatsi hatsi halaka sai da shi magan sai wannan mutumin lalle dan burkutu ne dan burkutu ne mai giya ta hausa hatsi ta bana sai dawa dan wa ka sai mai kan lalle magana kenan kan sai dan kurkutu ne ko irin masu suke sai da dawa suna giyar dawa gidan giya ne kana sai dawa dawa harkar sai dawa amma yau wannan dan kamfanin giya zo sai dawa da halitta sai nan shi shi ne magana kenan Allah ta yanke mu sai yawa ko shi wannan waya take mu da Allah cikin masu ruwa mai ce wani yake ce mishi ya aiko mu a wannan tumudu yake cewa idan aka aka ana ruwa ana kiran sallah a masallaci a yi sallah a gida don haka bai halitta ma ka je masallacin kuma za ka iya jami a gida yan kullum ina ta kullum ya malamin aiki lokacin da mutum ce kaza kaza a shari'a kayan ka zo ka tambaye mutum malami shi kamata ka tambaya a ina ka zo na abu na gaya muku ni lokacin ya fatawa ko bin kada bidiyo na mance ban da kyama ko dare ko rana ka kira ni da na ce ka zama mai na shi na ji addini hada su aka abota ma Allah kan hanya kyakkyawa ba na kowa ba wani magana cin mutunci ko magana korewa a me dalili na yakan yi in ka dalili wani ba dalili bane ba yakan yi in wata misali malamai magabata malami amma a san dalilin shi ko ba haka bane misali imam bukhari tun matsayin shi zai yi tarjama ya ka hadisi malamai su ce ta hukun hajjar kan tafatar bari ya su ce a wannan hadisin ba hujja bace ba ba wurin shi bane da imam bukhari a ture hujjar da ya kawo da hadisin tarjama da imam bukhari ne hadisin ya inganta ya inganta amma shi hadisin haka yake wurin shi ne da su ce a ke malamin mai ka dalilin sai aka mutum mutum magabata su ce kaza sai ka sun ka dalilin su ko ba haka bane ne ga dalili na ke da yace ba ana yi wani ce waye hudu waye yace ba a sallah gida a magana ba a zawa kuma waye yace aka yi jami'i a gida jamhur ba magana jam'i a gida isnin jam'i ma a masallaci ai rukusa ce dawowa za ta wahala aka babu dama ku jam'i da muhimmancin jam'i cikin jama'a ku watsi amma a gida ba cikin da ba komi kudin ka jimin sallah bai cikin ake magabata wanda kuma yace akwai sai ka ga wani gamku da yiri inda ya gani Allah ya taimake mu an da ran ma aya ta 47
ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتروا به من سوء العذاب يوم القيامة وأنا شنو أنبياء أتجدد a nan Allah subhanahu wa ta'ala na tabbatar mana da haɗarin wunin kiyama kuma da jan hankalin ɗan adam kaka yarda wani abu na duniya ko duniya ta sababa maka asarar lahira za a waye gari wanda yake azalimi ne ya ƙi jin kashe ya ƙi jin wa'azi za a waye gari zai yi guri inda za a ba shi dama ba abin da ya mallaka ba duk abin da ke cikin duniya a kawo ma a ƙara zai iya badawa don a cece shi daga azaba ta wunin kiyama abin da ba ya samu wannan dama ba ruwa ta inganta annan sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah zai kusanci bawan shi zai magana kai tsaye da shi a wunin kiyama bawana na baka dama yace yau inda za ka mallaki duk abin da yake duniya da kasance ka iya badawa ka kubuta daga wannan rana a zaba wannan rana zai ce bala ya rabu zan bada Allah zai ce na baka hanya mahi sauki mahi sauki kan wannan abin da aka tambaya ka kaɗe ta kudin da ibada kaki ka irin wazi kenan maganar fansa ban amfani a yau da abin da ka bada bai ma amfani kamun Allah gobe kiyama kenan kayan ta ɓaci ka yi ƙoƙarin gyara kayan ka muka ba da fansa a ɗaya allah ya ce wa ba da alihu minan da amma da mai kunni hati su wannan mutane wannan abu zai bayyana a gare su daga wajen allah na azaba na wunin kiyama abin da ba sa zato a nan duniya sun yi izgiri ga masu imani suna ga su ne na kwarai masu imani ne suka bar hanya suka bar hanya uwaye da kakannu wawaye ne ba su da hankali kamar da usaimin rashin wani aya ke bayanin cewa wannan abu da ke ba labari ce har a yau har tashin kiyama kullum halin mutanen banza game da masu imani halin guda ne za su maka isgiri a raina ka amma da kika bakar hankali kai wani wawa wani sun masu hankali haka suke akwai lokaci ya kawo wani aya inda Allah ke magana cewa innal ladina ajarahu من الذين آمنوا قال قالوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا ماذا مروا يتغامزون وأنا أدعى لك إذا ما يقول متاني halinsu game da masu imani in suka zo wucewa suna zama ta gamazu suna gwada su suna masu izgili har halin ke bata suke suna aibanta su yace za a yi a mafiga a ci mutuncin su a musu kaza haka wai kan kalbo da alibi kalbo fakiri don haka za a koma gida ana jin daɗi an musu wulakanci an ci mutuncin su yace wa'annan mutane yace me ke ta wadan ta wai zara an qalu in haula da dalun in suka gansu kun ga wa'annan in haula da dalun ana gwada masu imani wasu ne matattu don ba su ba hanyar da aka gada kowai daga Allah ya ce wa ma'usilu alayhim hafiz ba mu aiko su ba su kula da aikin wannan bayi mun ko su yi ta kansu suna nan suna musu irgiri sun manta da abin da yake kansu wannan shine halin kamar da Allah ya Allah ke cewa in lokacin da su yi dumu dumu suna shan azaba Allah ya ce innahu kana fariqun min ibadi yaqulun ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنصتكم ذكري وكنتم من تدافون ألا يجي إني أني جزيت منهم ما صبروا أنهم هم الفائزون ألا يجي الدنيا قالوا قامت هو أنتنا قاموا يجي إنه كان فريق من عبادي وسي جماعة دكتشين باينا suna ta kansu suna imani sun imani da Allah suna neman suna neman gafara ta Allah sun koma gare ni amma kuna musu izgi kuna musu izgili kaman wawaye ne Allah ce wa'annan mutane wanda kuka ma izgili a duniya kan hanyar su kama ta kware Allah ce to inni jazakum al yau a yau ni na saka musu sakamakon su bi annahum al-faizun al-faizun masamar gobe kiyama kenan haka za su izgili kuma a yi kiyama Allah sai ya masa raddi haka nan kullun kakka damu da mai izgili kai da rike gaskiya mutum ya zage ka ya ma duk irin sunan zai maka dan izala dan kaza dan tsawon ra'ayi dan wane ne komai ya maka amma kai ka zaman to kuma da gaske kana kan gaskiya kar ka zaman to kai ma dan ra'ayi ne ka sha zagin banza ina da sarari banza ka zaman to kai ma da gaske kake kana kan gaske kana bin sunnan ne ka same ka suka ce muna bara muna karuwa rabi da rabi kai sunna kai bid'a yau ayi da can ayi da bid'a dan bid'a ne kai a wajen ahlus sunna ahlus sunna ne ka bani matsala ce eh ka tsaya kare mutuncin tsakanin ka da Allah tsakanin mutane kuma ku gane dole ta kan bid'a wallahi in dai ya san kana cewa ahlus sunna ne an kuka bid'a da shi ya ma kallon munafiki kada ce wani haɗin kai ne wai za mu haɗa kai ne haɗin kai ne wallahi bai ma kallon baka mutunci a wajen shi duk dan gargajiya dan bid'a ya san ka ahlus sunna ne sai ka je aka yi wata bid'a da kai a gidansu ko a gidan shi ko a unguwarsu wallahi idan ka ba ka wani mutunci ya ma ɗaukar munafiki kafin sai ka haɗa kai ne ka za abubuwa wa'i da'awa ci mata da'awa kada kare kanka ne wannan kurin ka yi suna tak bida sam shi ne gaske zama da kurin kaka damu da zagin su kaka damu da maganar su kurin kama Allah kurin Allah ya ce wannan mutane wa bada nuna da malami kuma ta samu za wani abu zai bayyana a gare su abin da ba sa tsammani wa bada lahum sayyi'ati ma kasabu kan da karanta ta وبدا لهم وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وبدا لهم سيئات ما كسبوا abinda mugun aikin da suka aikata yau kiyama ta tashi ya bayyana karar a fili wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda suke izgi suke shegantaka yau sakamakon izginin su ya tabbata kansu tabbas ci gaba فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون
نعم كما الله يعمل لبار حال جنسي نمتمر إيماني Allah ce fa'iza masal insana durun da ana, idan wani abu na matsala na cutarwa ya samu mutum, duwan dur, talauci ne, cikin lati ba matsala daga ya shiga matsala za ka ga da'ana iya ta kiran addu'a dare da rana ya sa a mishi ya koma ga Allah yace thumma idza khawwalnahu ni'matan minna idan muka bashi kambacin wancan matsala ya samu lafiya kudi ne babu ya samu abinda ne ya rasa ya samu yace cikin halin ni'ima to maimakon ya gode mu Allah qala inna ma utitu ala ilm na shi ne malamai magabata ke cewa abin mamaki mushrikai na horko hatta tun da fir'auna wanda manzo Allah ya rayu da su sun yi mushrikan zamanin baya hankali su me dalili su wa'incan suna yin shirka suna gama da Allah kahin ta ɓaci amma daga ta ɓaci ya su koma ga Allah sun san ba mai yi sai Allah a halin matsala ya ce amma zamanin yanzu mutum zai shiga matsala ga hallaka ga kaza mai kuwa kira Allah sai kira wani Allah na mutum zai kai ƙasa cewa ya shehu ka bala ya zo mota ta ratse mai kuwa Allah ya shehu ya shehu ya shehu kan ɗauki ba wani kumya ko suna da tsaye mai kuwa kira Allah ga ta fi tashi wadanda ta suke wani gawo ko na abu sai malami ta kasa amin hadarin mota ta ratse ta bi daji kana ya shehu ya shehu ya shehu ga mutum diga wai ga mutu ka ka mutu a mushriki kana kiran shi shi da hadarin ba ka mutu ba tauhidi ta bi dai ko ka mutu Allah amma ka mutu ne ka mutu da imani amma shehu shehu wani mana ce ya abu da kadari ko ya shi abu tijani haka suke wallahi ba wannan wannan haka suke ka ka kira abu kadari ko tijani gam kun shikenan wallahi ta baci ta baci wallahi ta baci ta ɓaci akwai ɗan wani gaya nan wani lokaci ya samu ya samu accident mai mota shi yake ce yau da tsohuwa muna allah wani allah allah allah ya muka yi ƙasa haka yin dakuci a shehu da baka waduwa ta ta dakuci shi da baka waduwa ya ce ai wannan mota tsohuwa ko da shehu ya da rabe kare ta ko da nan shi ka kare ta wani mutanen da haka ne ba imani ba gidan ka suke wata shekara an kai hari a gadas kwamfayin ke a gadas da aka rawa gadas wasu da ya wata ana da belon can akwai wani tsohuwa gidansu kusan su fahimi ana dara dara ta yi ya da amina ga ranaka ya da amina ga ita ke ruwa kira da wata kai da Allah kai ta kawai shi da amina ta kai wani gaga amina gaga cikin mugun hali to haka ce aƙidar kayan Allah ka wa'azi da awa ji ake ana aƙidar irin wannan shehu ne da cewa za su kare wallahi shirme ne kun farin Allah ne ba aikin su yi imanin kullum Allah ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ya Allah ya Allah kira Allah kun shine kiran wannan Allah kadari ne to wannan kenan halin su su intan in aka ba su ni'imar maimakon su yi godiya ga Allah sai innama utitu ala ilm nan tafsiri biyu cewa an ban wannan ni'ima akan sanin Allah san na cancanta ne ba ko ko a ilimi na ne na tattalin arziki na kware ya san economy tattalin arziki ba wannan duk na san duke wannan a ilimi na ne ba ba magana Allah ba sai mai da abin iya kasuwanci ne iya juya kaza ne iya sarrafa kaza ne ba shi ilimi Allah ce bal fiye fitana ne fitanatin wannan ba magana ba ce ba ta ilimin shi a jarraba shi ne Allah ke Allah ka cewa nubulukum shar wal khair fitna wa inna turja'un Allah iya jarraba bawa da sharri haka da da alkhairi ya ya baka ga maka rashin lafiya kun ne jarrabe ka daga imaninka ka shi jarrabawa ba shi jarraba kamar aka aka jarrabi annabi ayyub alayhi salam kuma shi jarrabawa za a jarrabo ne da dukiyar su karu ba shi jarraba ba kenan Allah bai baka alkhairi dan jarrabawa daga ina maka da matsala dan jarrabawa ko ne jarrabawa ce kenan ta haka ita wannan fitina ce kurin ta Allah gaba ne walakin akatarhum la ya'lam manyan mutane bisu ganowa da cewa baka wani abu daga cikin baiwa ko jarabawa akwai jarabawa a alheri ko a shari ba sa ganowa cewa jarabawa fitina ce da Allah ke baka zakaka ana kai hatara dukiya da baka kai hatara jarabawa ce haka matsala ga maka ita jaraba kan da ke ya ka jaraba ya ka jarabawa قد قالها الذين قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون
qad qala alladhina min qablihim wannan kalma ta butulci ta cewa Allah ya baka ni'ima maimakon ka gode mishi kaga cewa ya baka ne don sanin ka dan kwarewarka akwai al'ummomi da suka yi kahin ku kahin su yan misali a basana ne kisa karu lokacin da iya ya huto iya alfahari da wadda dukiya da isa kan kawurci akwai masu imani malamai masu mai wazi la ta fara inna lallahi bil farihin wa bata fi ma ta kallar darar asara za ta sun suga min duniya wata kan kama sallallahu ilaihi zuwa da zama bayani cewa kakka alfahari kawo Allah ya sani alfahari ka nemi abin da Allah baka da dukiya ka nemi gidan lahira da dukiya da Allah ya baka kaka mance kuma ka ce ka yi ɗan amfani bakin jin daɗin duniya kai bakin bulwalanka amma ka yi alkhairi kaka yi tsaurin kai kaka yi ɓanna saman ƙasa Allah bai san kudanka me ke cewa ƙala inna ma ututu ala ilimin indi shi ma ka shiga ne ca wani dukiya ba wani magana Allah Allah wani dukiya na same ta kan ilimi na iya tasarrufi kaga shi ma kenan far'aun qarun haka alfakari kuma labarin da Allah game da shi shi ne Allah ya ce wannan kalma ta fitirci game da ni'imar Allah qad qala alladhina min qablihim akwai wani kalmar kalma kayan su ne wasu ne kayan su amma fa ma agana anhum ma kanu kasibun lokacin da Allah ya aiko da azabar shi abinda suka mallaka suke ji shi da dukiyar bai musu maganin komai ba Allah gama da su فأصابهم
سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء ما كسبوا سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين وإن تلك سكيك يوسف التي فأصابهم سيئات ما كسبوا sakamakon aikin mugun aikinsu Allah ya kama su ya saka musu sakamakon mugun aikinsu tun daga duniya kayan ta lahira ya ce don haka wallazi na zalama min haula wayancan sun wuce ga labarinsu yadda Allah ya gama da su to su ma na yanzu waɗannan na yanzu da kake rayuwa da su su ma sai su yi sai ya kama kasar su ma irin yadda Allah ya kama wancan ma su ma na yanzu haka Allah zai kama su sakamakon mugu ajin su za ka ga sakamakon su sama takwas su ma yadda aka kama wancan su mara nasu don haka wa ma bi mu'jizin su ma na yanzu yadda Allah gama da wancan su ma wa'annan kin ba sa gagara Allah tabbas Allah ci gaba awalam ya'lamu anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir inna fi dhalika laayatin liqaumin
Allah ya ce awalam ya alamu annallah ya basu turu zuka liman ya sha wani ƙadir mutane ba su san ba da cewa Allah yana shimmuda arziki ga wanda yake so kuma ya kumtata ma wanda yake so da kyar kenan lamari na magana wadata ko talauci bai ba da bai baka fasara ka gano alaƙar bawa da Allah Allah san shi ne yake ba shi dukiya a bai san shi ne ba shi da bala'i babu wannan kiyasi ba a wannan ba ma wannan kiyasin ko alkhairi ka ta san shi ne yake yi ko bai san shi haka sharrin cutar matsalai ba a kiyasin alaƙar Allah da bawa ta hanyar wadata ko talauci shi ne tunanin ɗan adam kun ga cewa فأما الإنسان إذا موت له ربه فأكرم نعمه فيقول ربي أكرمني أما إذا موت له فقد أعلى نفسه فيقول ربي أهناني ألا تكلا حال متني فأما الإنسان إذا موت له ربه فأكرم نعمه حال متني إذا يقوم ألا مجربا قلت إذا موت له ربه إذا موت له ربه فأكرمه ونعمه إذا ألا يجرب الأمر جرب وجه يكرم كيبك الإمام shi mutum ya ce rabbi ahana rabbi akarama rabbi akarama ni ubangiji ya karama ni ya karama ni ya ban dukiya ya ban ni'ima haka idan ya gawashi da bala'i aka kaddara mishi aka kuntata mishi ya ce rabbi a hannun Allah wulaƙanta da Allah ce kalla maganar mai cewa an ba shi dukiya jin daɗi da ana san shi an karama shi ne da mai cewa an hana shi kuntawa don ba a kan wulaƙanci ne za ta kalla duka ba haka ba ne babu alaƙar bawa ta hanyar wadata ko talauci Allah na yi ba wanda yake so don ya jarabe shi ya ba ƙarura ko akan ta kawuci ne ƙaru ne ba shi dukiya ya ba annabi dawud dukiya ya gama annabi ayuba da matsala da sauran annabawa kenan Allah ɗaya jaraba bawa baka dukiya ko matsala wanda bawa magana karam Allah ɗaya ba wanda yake so abin da hannun Allah kuma abin da kwanta maka cewa tsari ne na Allah Allah shi shirya bayan shi kuma wani arzikin shi yake rabawa wanda yake so kai da aka baka ka san kana cikin jarrabawa Allah baka duke yaga za ka yi da'a ga Allah za ka yi abin da Allah yake so kai ko da ko ko za ka yi abin da ga dama ko kai rowa ko ka saba ma Allah kai abin da ga dama wani na ga wannan wala za mu ci Allah za ta mushi musulmi ne ya tara dukiya ya zo mutuwa kuma ɗan ne ba wani wani samu yake irin wannan kaga lalle baka yi wasiyar da ya ma ɗan shi cewa duk abin da wani na dukiya na ku ne ku abin da ku so kwar da abin da ku na ku ne kwar da abin ku abin da ku so na ku ne abin da gami kenan to zan ɗan ita ɓala kace ka yace bai abin da gana maka ne kaga wannan rashin hankali ne tabbas to kenan kaga anan shi mas'ul amma inda ka cewa wanda ya bar dukiya na kama Allah wai ana tarja a kabari ba ruwan wanda masa dukiya ko ku sha giya ko ku da ku yi zurna kudin dukiya ba ruwan mamaci na kuma sai ai wani ya mutu bar yan shi suna shan giya ko suna kaza kaza shi ana ana mai azab ba ruwan shi idan da kada mutuwa dukiya ta kuma ta magada ba ta ka bace sai dai in kai ka sa magadan ka hanya bata iya ka bude gidan giya ko ka kasa ta hanya ta banza kamar su suke yi wannan kai ka sa kan hanya amma inda duke ta kabari ko da ɗan ya lalace abin da ya na banza bai shafarka bai shafarka shi ya ta shafa da haka nan muna magana kan cewa kenan da ake cewa da ake cewa arziki Allah iya ba wanda yake so ya kuma ta dan ya jarrabe ka yi kokarin da'a ga Allah kan arzikin da Allah ya baka kai abin da yake so Allah ya baka kuma ya baka fadala ke baka lada da mu duk ta jaba ko ya baka lada sai ka aljanna sai ta maka mai shiga aljanna ta kanka an kawo abin Allah ce Allah da ya jarabe ka to ma gare shi jarraba kai da ke da imanin ka kamar da aka wa annabi ayyub ya kuma iya ka kuma jarraba kuma samu tsayi a wajen Allah kuma Allah ya dauke maka bala'i da ba komai nan Allah ce komai da kunna koma ga Allah kuma iya karantar da kai arziki Allah ba wani magana zaka zaka ga arziki lamarin Allah ne sai ka yanzu mutum ba ƙauye ne da ƙauye mai zo ya garin sama ba mota ya zo maraya iya sai ɗan goro iya ba kashi awa ya kashi da kuɗi dubu dubu ne yaka ya ɗauko wani doktor ya doktora ta ekonomi ƙwaƙwalwa da ya je ya doktora ita talan arziki sai ka iya mai kwantabul ko kwai iya mai mushe iya mai ɗan gidan shi ya ba shi umarni ya ba shi umarni ya hana shi ya kaza iya ko biya kan da ke mulkin shi ko ne kuma shi da yau aka ce gongo so bakwai gongo so bakwai ya haka gongo so bakwai goma ishirin talatin da ya maka sai saba'in ba bai ja maka bai kuma sai ba amma ga zuciya da shi mai ilimin tattalin arzikin shi bai samu ba shi zai mai hidima ka abin kenan ka ba ilimi ba ne ba in ka ce kari ne sai ka wani alhaji haka da gashi da shi da gurbin da shi da kari amma ka dauka mai bahun hatsi bahun dawa bahun shinkawa ka wuni kana da ku duk karinka ta ɗauka buhu biya kanka buhu uku da shinkawa suke ɗauka alhaji ɗan ƙarami alhaji sai suka mashi matsi amma suna suna mai hidima haka abin kira zaka ba ƙari bane ba sai kuma mutum shi wani abin akwai aya abin hankali kina abin wannan ba ƙari bane ɗan ƙari ne da shi da ɗan dako da alhaji in ilimin ne ga da kusan da alhaji kuma ya gani shi mai satar shi da kusan ke mai haiti ka iya nan da kudin shi kuma ta gani ya sata da ya samu nashi ya samu amma iya nan da kudin shi da kada shi ba a takaice da kenan magana arziki abu ne na Allah ko ya hana ko ya matsi wani abu ne a nan Allah a koma gare shi kuma ya ce annan laha ya fito duka da man sha wai kadar Allah iya shimud arziki fata-fata ga wanda yake so ya shimudawa kenan ka gama wani kudi sai mafi arziki kuma haka ya kuma ta tamu wani tsakken da kyalma abincin wata a wani ba ci ba Allah ce inna fi zalika la ayatin da qawmin a wannan lamarin arziki ina da ke shuhudawa wani da kumta ma wani bayan da iya akwai ayoyi na gano hikimar Allah ko kudin Allah ko abin cewa hannun Allah yake amma ga masu imani har sama da masu imani ci gaba قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم
na'am وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون na'am cikin sayyid bukhari نعم.
haka sayyid muslim abdullahi bin abbas ke bada labarin cewa wata rana wasu wanda suke da sun yi shirka da mutane mushrikai ne da sun imani suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka bayyana mai to su gaskiya sun yi kisa sun kashe mutane sun yi abin duk abin da ake yi, sun yi zina sun yi kaza to yanzu ka zo ka yi kira mun zo imani me matsayin matsayinmu mun yi kisa mun yi zina mun yi kaza da wani mata sun yi nan sallallahu alaihi wasallam ce a nan ruwaye asalin ayoyi biyu suka sauka kan wani kamar da ke wata gari ayoyi biyu suka sauka kan wani masala da Allah ke cewa eh, na walidin da ya dunu ma'allah ila na akhara lazim da Allah ke ba da labarin cikin eh, cikin furqan ne cikin furqan Allah ke ba da labarin halin wanda suke mutanen kwarai yace walidin da ya dunu ma'allah ila na akhara wala yazun lakin mutum karam ta da ilaha Allah ya ce waɗanda la yadunu ma'allah ila na akhara ba su ba su kiran wani tare da Allah ولا تنصر حرام الله الا بالله باسا كشرين الله حرمتا ولا يظلمنا بس زنا كان بس بتولى من الله بس معنا بس بتكتا با بس زنا با الله تاي وما ينفع ذلك الا احسن دون وند هكا بوتا من الله kisa zina ya zama da babban laifi kuma da mu azaba yau da kiyama wa kharaju fi muhana zai dawama cikin azaba ta wulakanci don abin da Allah ya jiro ta amma illa man taba ke magana bautan Allah suka yi sun shirka sun yi- sun yi kisa sun yi zina Allah ta illa man taba wa amana wa amila amalan salihan sai wanda ya tuba ya yi imani na kwarai kuma ya yi aiki na gari fa'ula'ika ibadun lasu ya ta masana kan laga furar hima Allah ta ko waɗannan wanda suka yi suka yi duk sun yi zinan sun sha giya sun yi kisa suka komo suka tuba suka gyara suka yi aiki na kwarai Allah ce wa'annan su Allah zai canza mugun aikin ya koma na kwarai Allah mai gafara ne mai jin kai ne in wani menene cewa kawuri lokacin da ya musulunta an kare mai zana ka ce a ta wata ta ma kabala a ta wata ta ma kabala tuba ta goge duk abin da kan yi ta wani a wajen yaki sai lalaba sai bigi wannan sai wani musulmi ya ganshi ya bi shi ya daga takobi zai ya ce la'ila ilila wani wasu sai ya tunkare shi mazala ce wannan bawan Allah ya su layi abinda ya sa na ga wannan kalmar ya waɗe ta ne don ya kare kai shi ƙarya yake ya kashe ya kaunje kashe kuma mazala ce inda ka kashe shi kuwa kai ka koma matsayin shi kafin ka kashe shi sai kuma matsayin ka ne nan tun da ya yi imani ko da ya cire maka hannu guda ne ka ce ya cire maka hannu guda ko ya cire maka hannu guda a ruwaya sai ya juyo ka zo ka rama ce la'ila in karma shahada ya ce an tsare ya ce yanzu idan kashe shi kai za a kashe jinin ka halitta ka yanzu ya koma ya koma maka shi zai ci wurinka jinin shi an kare shi ka koma matsayin shi jinin ka halitta ka wani iyaka abu ne ko kuna yaƙi iyayi ya cire hannunka kayan ka zo ka rama kalmar shahada aka ce shi kenan ka kenan kawuri ko nawa ya kashe inda aka tuba a tsari wanda yake da magana musulmi ya kisa shi maganganun malamai ko saɓanin magabata akwai tuba tuba magana hasilan magana akwai tuba tsakanin kai da Allah subhanahu wa ta'ala don laihin kisa laihi biyu ne akwai tsakanin kai da Allah kuma akwai haƙƙin wanda ka kashe tabbata akwai tuba da kan da har wani zuwa Abdullah bin Abbas kan albani cikin sura sai ya kawo masalolin wani zuwa bin Abbas ya mai tambaya a wuri guda akwai kafa akwai tuba ga wanda ya kisa yace akwai tuba ibn Abbas ana nan wani ya zo ya ce shin ga wanda ya kisa akwai tuba ya ce babu tuba a wuri guda cikin almajiran wani ce wani ya zo kayi ma tambaya fatawa akan maganar tuba ta mai kace akwai tuba wani ya zo ka ce ba tuba ya ce wannan na biyu lamarin gaskiya mun akwai tuba kan kisa wannan na biyu na ce mishi ba tuba dan na ga ya zo iya alamar shan iya neman kisa ne so ki halitta mai je kashi kan ce mun ce ba tuba da ana sha abin jeniya ne almuhim akwai tuba tsakanin kai da Allah amma haƙƙin wani wannan gaskiyar magana nasi karraba wata shubha mukan duk wanda ya cuci wani ba kisa gaba ɗaya ma ko ka wata mutum hanci ko hakori jini ta abin da mutum kuma me annabi ya magana cewa gobe kiyama duk wanda ka zalunta dukiya ce jini ne menene gobe kiyama Allah bai yama sai ka biya shi maza Allah ce a hilin kiyama Allah subhanahu wataala zai gama duk hilin kiyama Allah zai gama ka dole ka shika haka maza Allah ce ruwa ta inda suka haka yadda abin ce wanda ka kashe zai kamo ka ake cokalaka ya kamo ka jayo ka da tsaye a hilin ya mace yaron san haza fi maka tsanani yaron ya Allah ka tambaye ni bayan ka akan mai kashe ni kana da amsa ba ka da amsa kaga a nan zai nemi sakamako Allah zai saka mishi na ka yan uwa wanda ya riga ya kisa ya yi kafara yan wata akwai matsala an yi aksidan an yi banna an iyayewa ka biya diya ko an biya insulin ka biya ko an yaye maka to ko an yaye maka ko an biya insulin akwai wani haƙƙi tsakanin kai da kafara ya kai kafara suke wa jini kanka duk da ana gaba ganin da gangan duk da akwai da magana to yanzu ka san kayi kisa ka tuba kana dama ka yawaita ibada kurin karatun qur'ani ne sallah ta azumi ne me yasa ya kai wata ibada saboda ka samu abin biya gobe kiyama dan sai ka biya su tabbata ka biya mutane to abin da yake kawo ka to Allah ya san gaskiya tubarka dan da baka Allah kan ya baka ladan biya zan ka biya amma da ya ka biya gaskiya an dai to abin da ka tuba in ka tuba ko ka tuba ni kisa da ka biya mutum wannan Allah zai ka tsakanin kai da shi to muna maganar cewa kenan Allah ya yi alkawari in dai an tuba an yi aiki daga an gyara Allah zai yi to ce waccan aya a wannan wata ma bukari annabi ke akan wannan aya ta saba ko kan wancan kan wancan ya ke cewa kan wancan wancan masala ta masu tuba bayan ka huce da kisa waccan aya ta saba ce to wannan aya ma ita ita ma kan haka ta sauka a ruwan bukari musulmi ita ma ita haka sabkar da qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim Allah ke ga manzon shi ka gaya musu ka isar musu da Allah na cewa ya ibadiya ya ibadi ba ta tausa ya bayina ba shin na kana maka malama ke cewa idan kace annabi ya ce Allah ka ce ya bayina to bayan annabi ne Allah ce annabi ka ce ya bayina annabi ce bayina bayan shi ne ba bayan shi bane ba nan cewa ma'anar maganar Allah ba annabi umarni ka gaya musu kenan ka isar musu sako Allah iya cewa ya bayina alladhina asrafu ala anfusihim Allah na kira na ce Allah na danganawa ta tsayawa duk da mutanen banza ne amma da ya ibadi ka ce musu ina ka isar musu cewa Allah na cewa ya ibadi da asrafu ya bayina allazina asrafu wanzu kai balla maballata ne amma Allah ce bayina dan tausayawa ta Allah da ya shi yake kamna ba wa kai ji kamna ga rahmat Allah ya bayina ce ba za ki ban labarin cewa Allah subhanahu wataala na cewa bawa na inda zunuhin ka zai kai dandar sama akan yawa kan maka Allah da gafarta maka yace ka hudi Allah na cewa ya bayina ya ibadil ladina asrafu ala anfusihim bayina wanda suka yi banna akan su in suka cuci kansu da zai la taqnatu min rahmatillah kan ku yanki kamar samun rahama ta Allah na menene cewa akwai mataki laifi akwai laifi wanda an san Allah ana magana nan a a duk laifin da kai ko shirka ko na ko mara da kabira ana magana ka tuba in ka tuba kakka ce na laifi da dama sa mun ji ai sun sabka aya yana baka ba amana tafsirin aya ai sun tambaya ne sun yi kisa sun yi kazina sun yi kaza kaza sun tuba yaya waɗansu dama akan haka aya ta zo ke wani ya karama tafsirin cewa kenan mutum duk laifin da ya yi in ya tuba an kashi kai ya ce a na laifi da yawa shi kenan allah ya gama da ni a'a akwai tuba ko shirka kai da ake da ake kasan take ce allah bai gama ta shirka amma ya laifin da bai ta ba na ana maganar ina na lafiyar da an shirka bai wakar mata zaka da mai sha wa ana magana cewa wanda ya mutu ne bai tuba ba iya shirka shi ne allah bai gawarta mashi ya ka gaba kawta mushriki ai ma yawa ta ba su ta shirka kenan ko inda Allah bai kawta shirka a ana ni ita wani aya tana magana wanda ya mutu iya shirka da Allah Allah wani a yanke Allah bai gafarta shirka amma laifin da ba shirka ba baka su matu zalaka da man shawo laifin da ba shirka ba Allah shi ma in ya so ne babu babu tilas in ya so kai laifin ya gafarta maka amma shirka kada ne ba gafara to duk ana magana in ba a tuba bane aka amma da shirka da Allah da duk wallahi in dai bawa ya tuba ya tuba ta gaskiya ya koma da Allah shine la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a kaku yanke kamnan samun rahama ta Allah in dai ka tuba inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah na gafarta shi gaba da dukkan da kai kada ana magana mun ce muku kullun sai mun zuya sai ka tafsir ka tafsir aya gan tafsir aya da kyau kaga dake na wannan sun tuba ne sun yi zanin sun yi kisa duk sun yi amma sun tuba to wannan shi yake magana kenan in dai an tuba Allah dillahin da aka yi Allah na gafarta dan kaune dogara ce a shehu dillahin Allah ce dillahin da kai maka kai kirama Allah dama ajinda ajinda ajinda ta rabo ce kaga kace ko gidan aljanna ne rabo ne a na masu aiki ne na mutanen kware ne haka Allah wani ta zai magana abu ne kenan wannan aya tana magana ne akan wanda ya tuba ka ku yanke kamar samun rahama ta Allah Allah ya gabata lahi gaba daya kuma da man da fitin suna na siffofin Allah innahu huwal ghafurur rahim Allah al-ghafur ne da yawan gafara ne gaban shi kuma anan kun bijin kan bayan shi ka lahi Allah sai ya yi maka ka shirka da Allah ka riga ka bi shi ba kamar lahi yace ya yi maka kuma rahama ta Allah kai lahi ka cancanta amma azaba a saka wuta haka hakkin gaji haka hukuncin gaji Allah ya gafarta maka wannan kada ya maka rahama Allah ba wannan kuma sai dauke ka sa gidan aljanna shi ne rahmat Allah arrahim Allah mai rahama ne bayan gafarta maka kuma laihin da ka tuban ya gafarta maka kuma sai dalilin tuba da kai sai saka gidan aljanna sai ka ce Allah al-ghafur kuma arrahim Allah ka shiga mu gafarta mana ta gaba wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu da haka kira da Allah yake yi ga bayi ku koma zuwa ga Allah firu ilallah a yi gaugawa ku koma zuwa ga Allah wa asilimu la kuma ya kauya zuwa ga Allah na magana a asilimu lahu ana neman bawa kullum ka zamanto mai mai kauya kan dokar Allah ba mai al-islam ata al-islam mai sai al-islam kullum fasara ta wa min salam gaskiya mun al-islam ne al-islam ne al-islam islam shine mai kauya ba an taba da salama wadda zama wadda mun fi wadda mun zaman lahiya ne wai ana masu masu magana zama alta safat masu zaman kisa ya ce wai ada musu zaman lahiya da zaman lahiya ne al-islam al-islam islam ana mai kauya kenan ka zaman to ka mai kauya ko a wata ka mai kauya kenan baka da naka sai yanda aka yi da kai naka mai kauya kenan in yanka zan yi da hiya yanka kenan shi mai kauya kenan yanda aka yi da kai shi kenan Allah iya kiran mu koma zuwa gare shi kuma ku mai kauya zuwa ga Allah kiran ku zamanto masu bin umarni da hannun Allah shi ne wasu limulau ku yi hakan min kabali a yi a tiye ku azab sun latun sami kayan azaba ta zo kuma na azaba in ta zo latun sauro ba mai iya kudda ku daga cikinta ba mai iya tsami ku daga cikinta ya shi Allah kenan baka da wani abin bauta wani masoyi mun karanta tun gon karatunmu inda abin da ka mallaka gaba daya ka bada ba mai baka agaji hudda ka daga cikin kamun Allah kenan kayan ka shiga hannu ka gyara shine mutum wannan aya kenan Allah ta rike mu ci gaba
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين na'am أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين bana بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين Allah kai murana ke Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا آمين.
اللهم اغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته